نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna talatin ga wata na jumadar ula shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa biyun watan sha biyu miladiya na 2024 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu yi darasi na tara a cikin littafi na taɓuhirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran tsabtace zuciya da gabbai game da datti ko kuma tsatsa na kafirci da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi inda mala yake cewa ma'ana muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan mun ji ma'anar la ilaha illallah miye ta ƙumsa mi yake tabbatar da ita mi yake rushe ta wanda wannan ya jayu zuwa ga malam ya ambata mana abubuwan da suke iya warware musulmcin mutum bayan ya musulmta Allah kare mu malai ce to ma'ana muhammadun rasulullah ma'anar lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah malai ce walau arafu anna ma'ana أشهد أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع وتدبروا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا maliki cewa walau arafu inda mutane sun gama fahimtar ko kuma sun san anna ma'ana cewa ma'anar ashhadu anna muhammadan rasulullah shaidawa lalle annabi muhammad manzo ne na Allah da sun san ma'anan wannan abu ya kumshi ta'atuhu fi ma amara da'a ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin duk abin da manzalla ya umarni duk mutumin da zai shaida lalle Muhammad manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam to sani cewa wannan shaidawa da kai yana nan a kumshi a cikin cewa dole kai da'a ga manzan Allah cikin duk abin da ya ba da umarni kenan babu zancen zaɓinka ko kana gani ko kaza ya kamata mazallahi ka sanin me ya kamata kuma duk abin da ya hodi shine abin da yake na daidai da haka ta'atuhu fi ma amara duk inda manzon Allah yayi umarni to wajibi ne mutum mai imani musulmi ya yi da'a ga wannan umarnin sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskanta shi a cikin duk abin da ya bada labari mazala salasala ya ba da labarin al'ummomin da suka gabace mu sannan kuma ya ba da wasu labaran abin da a gaba ne za a yi su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi waɗannan abubuwa gabaki ɗaya wasu abubuwa daga cikin abin da za su zo a gaba da wasu ababen da ya zamanto sun riga sun shuɗe a baya to duk labarin da mazalla zai bada wajibi ne mutumin da ya shaida lalle annabi muhammad manzon Allah ne wajibi ne a gare shi ya gaskanta manzan Allah cikin labarin da manzan Allah ya bada kare zaman to manzan Allah ya ce kaza kuma kai ma kana ga cewa a'a wannan labarin ku anya ai babu anya in dai ya zaman to ingantacce ne ta hanyar da ya zo daga manzan Allah to tabbas labarin ne yake ingantacce wannan shine abu na biyu kenan duk mutumin da zai shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah dole ma manzan Allah da'a a cikin komai sannan dole ya gaskanta mazalla cikin duk abin da mazalla ya bada labari sannan abu na uku wajtinabu ma anhu naha wa zajara da nisanta ko da barin ma anhu naha duk abin da mazalla yayi hani akai wa zajara ya ja kunni ya tsoratar yace kar ai kaza to wannan abin a matsayin ka na mai imani wajibi ne ka bar shi wajibi ne ka bar shi wannan shi yake nuna maka haƙiƙanin shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne ba zama to ba ka ce ka yarda amma kuma ga abubuwa nan na hani manzon Allah sallallahu alaihi ya hana kaza kana ya hana kaza kana ya hana kaza kana yi kaga wannan shaida ka shaida ce wanda take tana da naqasu da tasgaro a cikin ta sannan abu na hudu ko na biyar tasda'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wajtinabu ma anhu naha wa zajara na hudu wa Allah ya abudu Allah illa bima shara dukkan wani mutum musulmi kar ya yarda ya bauta wa Allah sai da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta duk abinda zaka yi na bauta to zaman to shar'antawa ce daga Allah da manzon shi ba yankin ku ba ko kuma kewayenku ko anguwanku ko garinku a ka bauta wa Allah a kan tsarin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi wanda shi ne hakikanin shaidawa lalle annabi Muhammad manzan Allah ne ba zaman tuba kawai hira ce a baki a mun shaida lalle annabi Muhammad manzan Allah ne amma ya ba da umarni ka'ibi sannan ba haka nan kuma ka'i gaskanta shi cikin su labarai da ya bada sannan ya yi hani ka ƙi hannuwa sannan ka tashi bauta wa Allah ka bigi gaban kanka to shi ne ya ce wa Allah ya abudullaha illa bima shara'a kar da mutum musulmi ya bauta wa Allah sai da shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kenan kaka zama dan bid'a wanda zai rika kirkiran abubuwa min indiyatihi daga aljihunka ko aljihun garinku kawai ku rika aikatawa kar kai haka nan ya ce labil ahwa'i wal bid'a ba da son zuciya ba da bid'o'i saboda za ka ji magabata suna ambata wa duk wani ɗan bid'a sai su ce mashi ahalul ahwa ma'abuta son zuciya saboda babu abin da zai sa ka zo ka rika bauta wa Allah akan tsarin da ku kuka tsara kuka bar na manzo Allah kaga babu abin da zai kai ku zuwa ga wannan in ba son zuciya ba da haka za ka yi suna ce musu ahalul ahwa in kana karanta cikin littafin magabata za ka ga ma'abuta bin son zuciya su waye su ne ahalul bid'a su ne ma'abuta bid'o'i da tsagaggun abubuwa a cikin addini mali ce kai wa tadabbaru qaulallahi ta'ala yawai ku lura mana da maganar Allah mai girma da buwaya da yake cewa wa ma atakumur rasulu duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku ya zo muku da shi fa khuzuhu wannan abun ku riko da shi wa ma na hakun abinda kuma ya hane ku anhu game da shi akan ku bari fantahu ku bari to wannan shine hakikali shaidawa lalle annabi Muhammad manzo Allah ne yanan ba wani surutun baka bane ba a abu ne wanda za a ganshi a kas duk abinda manzo Allah ya zo da shi na bada labaru na umurni ne na hani ne na kaza ne na bautan Allah ne to kana nan akan wannan abin a tsekem za ka bauta wa Allah a kan tsarin na manzan Allah ba na gidanku ba sannan ma laifin cewa ƙaulahu haka faɗar Allah subhanahu wa ta'ala falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum falawa rabbika ba sai na yi rantsuwa da ubangijinka ma'anar shi ina rantsuwa da ubangijin la yu'minuna imani ho ba zai zauna ba hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainahum har sai mutane masu imani suka yi da'awar imani sai sun yarda sun hakkama manzan Allah mai hakama shi alƙalantar da shi ya zama to musu alƙali fi ma shajara bainahum a cikin abin da ya kutso tsakaninsu na abin da ya shari shi fahimtar juna kai ka ce kaza ni na ce kaza mi za mu farudduhu ila Allah war rasul sai a maida shi zuwa ga Allah da manzo mi Allah ya ce a cikin Qur'ani mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a cikin hadisi wannan shine ma'anar shaidawa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum Allah ce summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan ya zamanto ba su samu ba wani kaikayi ko wani damuwa a cikin zukatansu mimma qadaita game da abin da kazartar a matsayin kana alƙali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yusallimu taslima kuma su meka wuya mekawa wannan shine imani amma daga lokacin da kaji cewa kana da ɗarɗar a cikin alƙalantar da manzo Allah to lalle tabbas imaninka imani ne wanda yake yana rawa in ma akwai ɗan bulbudin da za a samu Allah kiyaye malici wa qawluhu haka fadar Allah subhanahu wataala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi lalle kashedin waɗanda suke sabawa game da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an tusibahum fitna cewa fitina za ta iya samar su me fitina wasu malamai suka ce kafirci shirka ga Allah subhanahu wataala duk wani bala'i da wani hau yana iya hwada wa dan adam a lokacin da ya bar umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya same su kuma tabbas haka nan ne duk mutumin da ya bar umarnin Allah subhanahu wataala da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin ya shirya game da amsan abin da yake fitina ce duk wani kalubale da duk wata fitina za ta iya ratso shi za ta iya kutsowa kai saboda bai da jihazul mana'a kamar na'ura ce wadda ba ta da antivirus kaga duk wani virus da ya zo mi zai kawai shiga zai ana sa wani kile kawai iya dauke da wasu abubuwa kawai sai hey haka ma akan ta gaba daya saboda wannan jihaz din bai da jihazul mana'a me jihazul mana'a shine abin da zai rika kare maka duk wani abu idan shigo cikin jikinka asali jihazul mana'a waɗanda suke da mekkele shi da suna cutan sida ai wannan na'ura ce take mutuwa duk wani wani cuta an yazo jikin bai iya hada da shi to in ya zama to kai ma bangaren ibada haka kake sakaka bakkar jihazul mana'a bakka da wani abin da kake tantance abubuwa kana auna su to tabbas wannan abin zai kai ka zuwa ga fitina sannan kuma ƙarshe idan baka hankali ba zai kai ka zuwa ga azaba mai raɗaɗi in ji Allah subhanahu wata'ala ashe wajibi ne mutum musulmi ya sa hankalin shi sosai a lokacin da kace ashhadu anna muhammadan rasulullah to wajibinka ne ka yi ƙoƙari matuƙa kaga cewa duk abin da mazalla ya zo da shi to kana ƙoƙarin bibiyan wannan abu malice wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd man amila duk wanda ya aikata amalan wani aiki laysa alaihi amruna wannan aikin da ka aikata babu umurnin mu akai in juwa in ji manzo Allah kenan manzo Allah bai umurni ba fa huwa radd wannan abin da ka aikata inda an maida maka abinka abin mayarwa ne kenan duk wani abin da zaka aikata da sunan bauta ya zaman to babu qur'ani babu hadisi akai to wahalan banza ne in juwa in ji annabin da Allah ya aiko wanda wannan kuma shine abin da zai tsaftace addinin Allah idan ka bude kofa ta bid'a to wallahi babu sauran kuma abin da yake da alaka da addini saboda har kullum kirkira yake bid'a wannan lokacin ta sha babban da lokacin da zai zo a gaba akwai abubuwan da aka kirkira a yau wanda yan babun san shi ba amma in dai addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zo da shi ne ya zamanto ka tsaya tsayin daka akan madara addinin to da kai da su abubakar da su umar da su usmanu duka irin addini ɗaya ne kuka yi amma da zamanto ka kauci bid'a can wancan malam yana jin shawuyan shi ya yi kwari ya kirkiro kaza ya sayo a kirkiro kaza shi ma a sayo a kirkiro kaza a sayo to ku sani duk abin da kuka aikata ba umarnin manzalla a kai aiki da yake rushashe sannan kuma Allah ba zai karba ba ashe duk mutumin da yake yin bid'a yana wahaltar da kai shine akan abin da Allah ba zai karba ba waye faɗi wannan magana manzalla ya faɗi fa huwa raddun yace an maida maka abinka malace wa qawluhu fil hadisi sharif haka kuma faɗar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce mazalla ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku ina mai jan kunnan ku akan bi sunnati ku yi riko da hanyata ku yi riko da hanyata ku yi riko da sunnata kar da wani ya kama ka wata dariƙa sha'a ka tsaya akan ta manzon Allah alaikum bi sunnati mazalla ce ku yi riko da hanyata yanzu ga na manzalla ka je ka riƙi nauni alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatil khulafa da sunna hanya ta khalifofi ar-rashidina shiryayyu al-mahdiyina masu kokarin dora jama'a akan abin da yake shirya ne manzalla ce min ba'di a bayana wanda kuma manzalla ya ambata cewa la tajtami'u ummati ala dalal al'ummata ba ta haduwa ka cukam akan bata wannan kuma ba lokacin masu habbai ba har yau la ta zalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahu bazan yake cewa ba za a gushe ba a cikin al'umma na ana samun wasu mutane waɗanda suna tsaye akan abin da yake na daidai na adalci baya cutar da su man khazalahum wanda ya kokarin tabar da su ya musu suna ya musu kage ya musu sharri la'alla ma ya kai zuwa ga gangan jikinsu amma su su san me suke yi naka addinin Allah ne in zaka tsaya zaka yi shi to ka tsaya akan yanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta shi ya turo manzalla yayi bayani ga yanda za a bauta wa Allah subhanahu wataala manzalla ya ce addu alaiha bin nawajiz ku yi ruko da wannan hanyar tawa da hanyar khalifofina bin nawajiz da haƙoranku matamna haƙori matamna wanda da shi ake karya abubuwa masu ƙarfi to kaga yana maka nuni akan mai ku yi riƙon ƙanƙamo kenan ku riƙe da kyau wa iyakun kuma ina ka shedunku ina jan kunnanku wa muhdasatil umur game da ƙagaggun abubuwa a shi al-muhdas abinda aka ƙage shi aka fare shi idan ka ce bida kaza sai a ce ai lokaci kaza ka fara ta a shi ƙagaggaci ƙur'ani da hadisi a zuwa ɗora saman sikelin ƙur'ani da hadisi babu dalili sai a ce to ko babu dalili ma ai an jima ana yi ko malam wani ma ya yi to ko malam wani ya yi tun da manzalla bai yi ba magana cewa take mai da ta gehe za yi ma'auni shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cai alaikum bi sunnati bai ce sunnatu fulani ba kaga anan waɗanda wannan su ne alkhulafa su ko sun ta yi akan tsarin na manzalla sallallahu alaihi wasallam to don haka mazala yake jan kunne ga muhdasatil umur sai ce fa inna kulla muhdasatin bid'a dukkan wani kagaggen abu ko ma menene duk yanda kuke ga cewa iya da kyau wannan abin bid'a ce kullu shay'in muhdas fa huwa bid'a duk abinda in dai kagan shi akai babu dalili a ce to ai kazan ne yanzu a ce kaza saboda mafi yawa abin da yake ɗauki hankalin mutane sai a ce to aikin ai misali karatun ƙulani ne akai ai misali abu kaza ne akai to shi duwan aiki da ka sani na addini akwai irin ka'ida da kuma addini ya mushi mazala salasa lage cewa ala wa inni qad nuhitu an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujud yace ku saurara an hana ni karanta qur'ani a cikin sujada da a cikin ruku'i ashe karanta qur'ani bai da kyau kuma a cikin sallah ne fa amma a wannan maudu'in hana ka akai saboda ba wurin shi bane ba dan ka gane abubuwan addini addini ne ke ajje su kowanne ajje shi a wajen shi ba kai bane zaka ci ai to tunda dai karatun qur'ani kawai ko ina ma sai a yi shi a an hana kakkai karatun qur'ani a cikin ruku'i manzo Allah ya ce an hana shi ma ba ma kai ba kai kuma koyi kake da shi dole kai ma ka hano haka cikin sujada shi ma an hana shi dan an nuna maka cewa addini wani abu ne wanda yake munazzam a cikin tsari yake tahiya tsarin da kuma manzalla sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ka ce ba kai ai shikenan koha abu da take komi ku tai kamar da Imam Malik da shi da wani mutum ya zo dukan niyya na aikin na aikin haji mai wake je miƙatin mutanen garin Madina Zulhulaifa ya doki ya doki ya doki miƙati sai ce ai zai doka daga cikin garin Madina Imam Malik yake ce mashi inni akhsha alayka alfitna ina ji maka tsoron fitina wata fitina ce iqtida'an bi qawlihi subhanahu wa ta'ala an tusibahum fitna yace ina ji maka tsoron fitina sai yace wa imam malik yace innama hiya amyalun zittuha la tadur ya ce ai wasu ɗan tazaran wuri ne kaɗan na ƙara me bambanci tsakanin madina da zulhulaifa ai wani ɗan wuri ne kaɗan na ƙara ai bai cutarwa ya ce aksha alaikal fitna ina ji maka tsoron fitina kaga me yake mushi yana jan kunnen shi akan cewa yayi hankali da sabawa karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam amma da kace a abubuwa haka zaka bar su a saki kace ai kaza to me lahin shi dama da kaji ana wannan magana babu dalili ya kawo aikin ibada sai a ce to ai kaza me lahin shi kuma an jima ana yi wannan duba hujja wace ba mazalla yake cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'ah sai ce wa kulla bid'atin dalala dukkan wani abin da yake bid'a ce in ji manzon Allah bata ne bakka da yancin da zaka zo ka ce ai al bid'a tuqassamu ila bid'atin hasanatin wa bid'atin qabihatin a ita bid'a gaba ɗayan ta qabiha ce illa Allah bangaren bid'a bangaren abin da ya shahi addini da abin da ya shahi rayuwa a nan bid'a kala biyu ce akwai bid'atun dunyawiyya manzala ce antum adra bi shu'uni ko bi umuri dunyaku ku kuka sani game da al'amarin duniya ku wannan harkar kere-kere ci gaba wane ne in dai bai cikar da manufofin addinin musulunci ku je ku tai ku kirkiri jirgi ku hau ku tai saudiya ku yi mikro ku yi wane ne ku yi wane ne wannan bid'a ce dunyawiyya akwai ladan hawa jirgi ko akwai ladan magana a mikro amma yanzu sai ce ai bid'a kai ka ce bid'a kaza amma kuma gashi kana magana da mikro wa ce da mikro iyar lada kaza mai da bid'a ce duniyawiyya wanda bai da alaka da abin da ya sha addini ana maganan cewa ga wani abu ga lada in kai yi shi za a baka lada kaza wannan sai da dalili nassi sari'i daga annabin da Allah ya ku ba za ka ce misali ai abu kaza ai bid'a ce hasana babu zance wata bid'a hasana bid'a in dai bid'a ce babu bid'a kyakkyawa bid'a dukan ta muni gare ta bid'a gaba ɗaya mummuna ce to shine anan manzala sallallahu alaihi yace maka ka duba ka gafa tsakani da Allah idan mutum yana so ya bauta wa Allah bautan Allah lahiyayye manzala ce maka kulla bid'atin dalala to kai me naka ciki yace maka duk wata bid'a bata ce wajibinka ne a matsayinka na mai imani ka nisance ta tunda so kace ka yi bautan da Allah zai baka lada to an ce maka bata ne to da me za ka mashi malai rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun sahahahu al albani fi zilal al janna lil albani malai ke cewa bayanu ba'd al bid'i wannan kuma matashiya ta gaba magana ce yanzu mun ji abin da ya shahi ma'anar shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah me ma'anar shi ka mishi da a cikin abin da ya umarni ka gaskanta shi cikin labarin da ya bada sannan kuma karka duk abin da ya hani ka hanu sannan kuma karka bauta wa Allah sai akan tsarin karantarwar shi wannan shine ma'anar shi wa ba ka cike gari kana ihu kana ce ai ku ne masoya Muhammadu sallallahu alaihi sallama alhali ayyukanka gaba ɗaya sun sha bambanta da manzo Allah wallahi na magana ƙarya ce kawai kake Allah kare mu mali ce bayanu ba'dil bid'i bayani akan wani kaso daga cikin ayyuka waɗanda suna da ma'ana na abin da ya shahi bid'a yace law yake cewa law arafa nasu ma'ana shahadatayn inda mutane sun fahimci haƙiƙanin ma'anar shaidawa guda biyu wanda shaida ne guda biyu shahadatu an la ilaha illallahu wa shahadatu anna muhammadan rasulullahi waɗannan su ne a shahadatai inda mutane sun fahimci ma'anar shahadatai maliki cewa la'alimu anna kathiran min salawatihim wa ad'iyatihim wa alkarihim wa ahzabihim min mabtada'ahu ba'dul fuqaha il jamidin awil mutasawwifatil mubtilin yace mutanen da za su fahimci lalle da yawa daga cikin abubuwa da ake irin na wasu kaso daga cikin salloli salla ce amma batta da alaka da karantarwar manzo Allah in kai ba za ka samu lada ba saboda ba wanda ya saka ka dauki misali sallar qara'u kaga salla ce zaka zo a tsaya ayi kabbara ayi wa ayi kaza ayi kaza amma batta da alaka da addini ba addini bane ba saboda babu dalili daga manzon da Allah ya aiko bal aiki ne ma wanda yana ƙara ma maɓannata ƙarhin gwiwa akan yin ɓanna suna jira Allah kai su juma'a ƙarshe ta ramadan su je su sabke lodi gaba ɗaya duk abin da suka kwasa a ce shi kenan an sabke an ta yi to wannan ba sallah ba ce ta addini kaga duk da cewa sallah ce za tsaya a yi amma addini bai karantar da ita ba malai ce wa ad'iyatihim haka kuma wani kaso daga cikin abin da yake na addu'o'i tun ya kirkiri addu'a kaza ya kirkiri addu'a kaza ya kirkiri addu'a kala addu'a bal hasali ma akwai su protocolat da ake ma addu'ar a karan kanta wanda ma anzalallahu bi zalika min sulban ka san da akwai irin kala addu'a da wai mutumin da yake da awar malami ne zai baka wani tsari na wuridi wanda zaka je ke la'alla sai kai tsirara zaka zaka karanta shi kuma ce Allah ya aiko shi ko kuma irin rubutu hatimai da ake rubutawa wanda duka bai da alaƙa da abin da ya sha addinin Allah malai cewa azkarihim da wani kala na zikiri da zaka samu mutane suna yi zikiri ne malam zai bada misali akan su a ce zikiri kaza amma kuma in ka dauko babu qur'ani babu hadisi akai ya irin yadda manzo Allah karantar daban irin kuma yanda su suke aikata shi daban sanan wa ahzabihim da abin da ya shahi kungiya ko kuma tawaga ko wani kaso na mutane kaga mutane sun cuccuru sun daddatsu kowa ya ma kan shi wani tsarin da so yake shi jagorancin al'umma wanda duka iya daga cikin abubuwan da wajibin mutum musulmi ne ya sa ido da kyau saboda karka je ka rika aikata ayyuka ashe kawo halin banza kake sha Allah kare mu malace min mabtada'ahu daga cikin abinda suka kirkira ba'dul fuqaha jamidin wasu kaso daga cikin malaman fiqh waɗanda suke da sandararren tunani jamid aljumud ka zamanto kawai a duk da malami ne amma ai haka muka tashi muka ana yi kawai shi ma sai ya gaba duk abin da ya karanta ga hadisi ya karanta yana hada da abin nan kaza da ake amma ba zai iya sauya ba wani shine jumudi jumudi daskarewan tunani ko kuma kwakwalwa ya zamanto kawai a haka ake haka ake kawai a jamuta shine za ka karanta hadisi ana fama aiki da shi a ce ai an zo da sabon addini an zo da wani abu sabo alhali ba haka nan bane wannan karatun da ake kusan duk inda ake karatun addini shine ake karantawa to amma kuma aiki da shi a cikin al'umma sai gagara kai ba da ka taso tun a da karantar da kai ka kai matakin da ka kai malami amma ba za ka kawai awwai da suke kai ma haka za ka bi su a kai wannan jumudi kenan mal yace awil mutasawwifati al mubdilin ko kuma waɗanda suke sufaye lalatattu da sunan hanyoyi irin na ɗariƙu da sauransu ya ce annaha minal bida'i za ka ga za a samu da yawa daga cikin ayyukan sallah ne addu'a ce zikirin ne abin da ya shayi kaza ne za ka same su daga cikin bid'o'i ayyukan da ƙirƙiransu aka yi tsari ne ake na zikiri amma daga ka gan shi kaga ba tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane yanzu irin taron da za a zo a yi mutane su zo su yi wani gungu su rika daga murya suna kama sunan Allah wa ya sa su babu wanda ya sa su ba haka ake ambatan Allah ba ambatan Allah kuma aka tashi kai dalili don a ihamin hankalin waɗanda suke bu sani ba sai a kawo irin ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera da sauran ayoyin fazkuruni azkurukum washkuru wa la takfurun sai a ce ai gashi Allah ce to Allah ya faɗi tabbas ai zikiri wannan abu ne wanda yake iya daga cikin gimshikai bal hasali abubuwa ne masu muhimmanci a cikin addini to amma yaya manzon da Allah ya aiko ya karantar da mu yadda zamu zikiri shi na zuwa taru mutane su rika bugan kirjinsu har mata za ka suna yawa kuma aka kirjin zai sha wahala sai a rika buga cinyoyi Allah kiyaye to waɗannan duka ya daga cikin abubuwan da dole ne mutum musulmi so kake kai aiki ka samu lada to wannan abin da kake Allah bai karantar da shi Allah bai baka umarni akan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya gama rayuwar shi kaf na bautan Allah har Allah sabkar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aikin babu shi da ka ga a matsayin ka na mutum musulmi wajibi ne ka sa hankali da kyau kai ne zaman to kana aikata ayyuka ashe wahala kawai kake sha malici wa dalalat da ayyuka waɗanda suke na ɓata allati ma anzalallahu biha min sultan abinda Allah bai sabkar da wata hujja ba wani dalili akan aikata wannan aikin sai ce mithlu dhikri bilismil mufradi yace kamar misali ambatan Allah da suna daya daya wanda ana yin shi malici baina qausaini ce Allahu Allahu ana yi ko a yi azu a yi kuri a daga Allah Allah Allah Allah babu dalili akan wannan to Allah ne baka ce komai ba kai baka ce Allahu akbar ba kai ka ce baka ce kaza ba kawai Allah Allah Allah Allah bai daga cikin zikirin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar babu shi zikiri ne wanda yake din na bid'a to sai ga kuma abin da shedan shi ba ake shedan ya zo da shi na bid'a sai ga ya yi samun goyon baya sai a rike kankan ai tai wahala ake au ko kuma ya zamanto zikirin da za a yi bilismil mufradi sai a ce yahu yahu yahu na sami yahu yashi yashi shiwa Allah kiyaye to yanzu kuma akwai wanda su ko sun bushe iska masu amfansu ko? ai kuma masu amfansu su ko lunwa shi ne suke na kai shirai wuce ake wani sun ce Allah Allah Allah sun masu dalili aka zo kuma damiri yahu yahu yahu shi ma yanzu an wuce shi yanzu ka duba akwai madacin juma'a akwai wanda kowanne lunwashin da yake wai Allah ne yake ambato shedan shedan baya baya kwana Allah kiyaye kaga mutum kai abinda zaka samu lada lada ga abubuwan nan burtik wanda kuma kaga yanzu misali madacin juma'a tana daga cikin marece wanda addinin musulunci ja hankali akan mutum ya ayyuka alheri to amma sai ka karanto yaya ne ake ayyuka alheri to duk ai bar su kai ka zo ka zamna amma kuma Allah ba kai abin da ya kamata ba yahu mala ya ce wa mislu ya ce hilakil muridina ya ce irin halka da ake yi kuri da ake irin na muridai sai ce ishtima'uhum haɗuwan da suke yi fi halakatin a wani kuri za a zo a yi ran haka a yi zagaye sai a zo a yi ta yi kaga waɗanda duka daga cikin abubuwan da ba an zara Allah bi zalika min sultan babu dalili addini akai banda wannan har za a zo a shuhuda horin kyalle ko? eh aka ce ala tarafihi abubakrin wa umaru wa usmanu wa rasulullahi fil wasa wai wannan kyallen da kake gani wai su abubakar su umar ne a zaune a sama da manzan latsakiya a yana allah hudu wannan to shi ne ma ne ce ijtima'uhum fi halaqatin allazina yaz'umuna annahum yadhkuruna Allah waɗanda suke raye cewa suna ambatan ubangiji bi misli hadhihi al-azkar al-muhtara'a da irin waɗannan zikiri waɗanda suke kagagu kirkirarru waɗanda muhtara tan muhtira'uha abu ne wanda kagan shi akai yace wa ka salatir raga'ib kamar sallah irin salatul raga'ib me salatul raga'ib maliki ta kasan min ashna'il bid'i wa aqbahiha iya daga cikin mafi banna mafi munin bid'a mafi kyamatuwanta yace bid'atu salati zuhuri ba'da salati jumu'a bi hujjati anna al-adada naqisun akwai huskalan bid'o'in da kai baka ma taba jin su ba kuma a wani yanki ana ci ana yi amma abin da yake bautan Allah wala hiyi inda yanda ƴan makka suke haka ƴan zandar za su haka ƴan tsarnawa za su haka ƴan tabalak za su haka ƴan wani za su saboda iri ɗaya ne to amma akwai bid'o'i daban-daban da za ka gani ana mayin su a wani wuri kai kuma baka da ma labarin su malaci akwai salatun raga'ib ita ce raka'a hudu da mutum zai kawo bayan sallar sallar juma'a wai da hujjan cewa ai sallar adadin bai cika ba wasa ka aka ce maka yi juma'a a kan bacin azahar kuma ka ce adadi bai cika ba an shiga tunani da kwakwalluwa malicin wa mislu kuma misalin hezbil bahar wata kungiya ta wasu jama'a su ma a wani bangare na duniya wa amsalihi da makamantansu sai ce wabti halatin da ma wasu ayyuka waɗanda suke na bauta idan ka ce alibtihal shine alwuqufu bi khushu'in wa tadarru'in a zo a tsaya kasa akwai wasu ayyuka na wata bid'ar da ita kuma kawai shuru ne ake sai a shiga cikin wani yanayi sai a ce wani ya shiga jazaba ko wani ya shiga kaza wani ya yi fana'i haka ake tora suna alibti halat duka waɗanda suna daga cikin ayyuka na bid'a waɗanda ma an zara Allah fi zalika mai sulban kaga mutum a ce ai ya narki me ya narki a ce ya ga Allah kana makamancin wannan ne wannan yi a ce ai wani ana zikiri ana zikiri ana zikiri in ya kai wani mataki sai ya rikice gaba daya kaga mutum ya ƙura ya kamo fanka a sama wani ya ƙura ya kamo da shugaban zikirin nasu duka sana ana ta yi lakiyayi alifti halat ko kuma a zo ai wani kim ai wani irin nutsuwa irin na yan wiwi babu kuma wani dalili akai kuma a nuna cewa wannan wani shi wanda kaso na bautan Allah malici wa salawatin da wani kaso na salloli kuma wallahi waɗannan abubuwan da kake gani ba duka suna nan a cikin a cikin cikin wazaf zaka ji ana ana ana fartajin su kawai wani sai haka ya danna he bayanin wata sallah ka karanta qul huwallahu so 34 ka karanta inna adaina so 47 ka karanta wane ne so kaza dazu dazu na wata baiwa Allah take tambaya akan wannan wani dan kamu iska ba su irin wannan aikin ayyuka ne salawat basu da wani dalili na addini kuma sannan sai aka aka hudu abin sai a dora mushi romo mai yawa saboda duk wanda ya ji sai ya kwaɗe tu sai ka je ka shiga tashar daji wahalar banza ne kake yi kuma sannan za ka ga kalan ma sallan ya sha bamban da kalar sallar da mazalla salasala ya saba yake ya karantar duka da waɗannan hujjoji sai ce wa munajatin da wasu ganawa me ganawa sai a ce mutum ya shiga yana ganawa da wani mutumin da yake cikin gabari ya tsaya gaban shi yana yana mai surutai yana mushi maganganu da sunan ya taimaka musu ya agaza musu ya tallafa musu alhali babu wani dalilin addini da yake nuna kan wannan kuma ya bayyana karara da ana hujja na ce ai ƙarya ne ba haka nan bane ana tuhuma mutane sai gashi ya bayyana mutane suna tsaye gindin kabari suna cewa ya wane ka taimaka mana ka agaza mana rayuwa ta mana kumci ta mana wane ne ina Allah suwa waɗannan abubuwa da ake ambatawa kar da mutum musulmi kamar mafi yawa idan ka ambaci wani abin da yake ba addini ba wanda yake aikatawa sai ga kamar wani ana atake shi ne ko kuma ana kamar ana ana so a ci mutunce shi ne a ba haka nan bane ba kawai bayani ne akan lita'udal miyah ila majariha ruwa ya komo ya rika gudu inda ya saba yake gudu kawai ita ce magana bauta ake na Allah a samu lada a tsira su kuma matsalan waɗannan abubuwan idan ba kai hankali ba fat za su daka daga musulunci sana kuma da yawa an ɗauki wasu abubuwa da yawa na ubangiji an rataya akan wasu mutane da aka wajibi ne mutum musulmi ya shiga cikin taitaye shi abinda za ka yi da sunan addini zama to kana da dalili kaga Allah ya hakaita mana labarin waɗanda suka batar da waɗanda aka batar gobe kiyama me za su rika ma junansu suna tsine ma juna ana cewa rabbana haula'i adalluna wannan suka batar da mu Allah kiyaye malice wa munajatin da wata ganawa sai ce wa inshadi qada wa insha'i qasaidin fi madhin nabiy sallallahu alaihi wasallama fawqa almanairi qabla qabla alfajr haka zaka samu daga cikin abubuwan da ake a rika rera wasu kasidu a wajen yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a saman manabir kahin sallar alfijiri kuna makamancin wannan mutum karanta wasu wasu wasu wasu abiyat ko wasu qasa'id wanda kuma duka ana samun su ana sana suna karantawa mutum yace kasida ce yake ko kasida yake yake rubuta ko yake saurare ko yake wane ne amma ka ji shirka ne ga Allah kaca kaca a ciki abu ne tabbatacce ba abinda ba haɗi ba kuma duka da sunan me da sunan yabo yanzu ka duba ka ga irin abubuwan da ake amfani da su wajen faɗin wannan ƙasidon irin kalan kayan kiɗi na zamani babu wanda ba aiki da shi gitar ne piano ne ba dujala suke ce mata komi ne wannan wanda aka yi kacakacak haka za ka ji anguwa gaba ɗaya ta amsa babu wani kalan kayan kiɗi da ba amfani da shi sai a ce ayyaban manzan Allah ake alhali manzan Allah shi haramta kiɗi da waka alma'azif kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe amma ga sanar sun zo har a cikin masallaci ake sawa ka ji kiɗi na kirki yana tashi a ce maka ayyabo ne ake ko kuma mutum ya ɗura su a cikin waya yana saurara tsamma'ani yake bautan Allah yake subhanallah za ka bauta wa Allah da abin da Allah haramta to duka ya daga cikin abubuwan da suke hanyoyi na shaidan wanda wajibi ne mutum sai ya kaurace musu kuma sannan wanda suke rubuta kasa'ir din nan su wane ne mafi yawancin mu anan suwaye suke rubuta shi jahilai kawai wani daga waƙe-waƙe shi na hausa ne kawai sai sai sai zarci ya ce ayyabin manzan Allah yake daga kowane abu ma ya tarkato ya waɗi a yi magana ka ce ai baka san manzan Allah an yabe shi ka ce a alhali manzan Allah sallallahu alaihi yana rayu mutane wata ta zo ta yi irin wannan ba daidai kyau manzan Allah ce ku dakatar da ita tana yi manzan Allah sallallahu alaihi ba laihi bane ayyabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal hasali manzan Allah har yana cewa Hassan ya yabe su ya yi mai ake kira shi da suna wasu lokuta ya rubuta abin da yake kasa'id ya yi ma kahure zambu a daidai lokacin da kuma yana wasu kasidu saboda yaban manzala sallallahu ba laihi bane ba zai shiga layin addini amma a yi shi a iyakan addini kuma ita wannan mace mai take take cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadi yace a cikin tace a cikin mu akwai manzo na Allah wanda ya san abin da za a yi gobe manzala ce a kutsaye da ta ba wanda ya sa abin da za a gobe sai Allah to amma yanzu an ce lam yalid wa lam yulad wane ne an ce wane ne wane ne an ce wane ne wane ne duk wani matsayin Allah an ɗauka an ba ma wani mutum ba ma yaban manzo Allah ba yaban wasu mutane da ba haka kuma dauke shi a matsayin shine addini wannan hatsarin da al'umma take ciki kenan wallahi wani lokaci za ka yi in ka kalli irin wasu abubuwan da wasu ake kira shi da suna sufaye da suka zo da shi na ɗariƙu walla gwanda irin gargajiya irin tada wanda za a yi wasu 'yan bidu'o'i amma bidu'o'i ne waɗanda ba sa iya cire ka daga cikin musulunci kaga dai aje makdushin naji ko da an ɗan sha wahala dai ƙarshe dai akwai wani kaso na imani an ji aljanna amma irin waɗannan tarkace da hayaniya idan mutum ya ƙudurce su a cikin rai ya mutu bai tuba Allah ka hudu ne ka yarda ga wani shi ne lamyalit ba a heshi ba bai aihuwa ba wani yake ta ai gaba ɗayan ma da kuke ga malam wani shi fasarta shi ma da iya yin magana a kan shi babu wanda ya sani kawai wani abu ne wanda yake majhul shi bai ma san ba da wata kalmomi zai fasarta shi duk abin da kuke tsammani ce ya wuce subhanallah wani kazzabun ne dajjal la kiyaye sannan yake cewa fi lailatul jumu'a haka zaka samu ana wasu abubuwa a daren juma'a a ce maka ikaza kahwa kaza ikaza kahwa kaza ka rika tantancewa daga an halbo irin wannan abun dora shi sama sikelin qur'ani da hadisi in ya samu wucewa to in ku bai wuce ba a ji shi saboda zaka je kai ta wahala sai kai shekara 40 kana aiki a zuwa ce maka ai wannan babu shi ina yake babu dalili in ko babu dalili ba ruwan Allah da ka jima kana yi manzalla ya bada ka'ida fa huwa raddun na kiyaye wa yaumiha haka zaka samu a mayacin juma'a wasu abubuwa ana yi sai ce wa ba'di siyaghi salawatin ala rasuli sallallahu alaihi wasallam lam taridi sunnati biha da wasu kala siga na salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda sunna bata zo da shi ba malace mithla qawlihim kamar da suke cewa allahumma salli ala muhammadin adada ma fi ilmillah ya Allah ka yi tsira da salati akan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam adadin abin da ke cikin ilimin Allah salatan da'imatan salati wanda yake dawwamamme bidawami mulkin la wanda yake haɗe da dawwamar mulkin Ubangiji wannan ayi ba ƙaramin magana wacce ba ka duba gawa adada mafi ilmin la sannan kuma da'imatan bidawami mulkillah wa mulkuhu yadum iya daga cikin as-salatin da baya halatta mutun yayi shi kuma malam zai kara mana bayani a gaba yace wa ka qaulihim haka kuma su rike fada su ma'abuta bid'a da son zuciya Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilun Allah ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani mai ambato ya ambace ka ko kuma duk wani mai ambato ya ambace shi wa ghafala an dhikrika ko kuma ya zamanto ya gafala game da ambatanka Allah al-ghafiluna adadin waɗanda suka ambace ka Allah kai salati ga manzo Allah akan ada wannan adadin adadin wanda suka gafala game da ambatanka ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kai daga cikin alfaz wanda suke muhtara'a mubtada'a abubuwan da aka kirkira wanda babu wani dalili akai sannan ya ce li anna salata ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ce min ajallil qurubat ai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin mafi girman ababen da ake samu kusanci Allah da shi duk mutumin da ya lazimci salatin manzalla to wannan mutumin zai samu kusanci Allah subhanahu wataala amma wani salatin wanda manzalla ya karantar yace kaifala وقد أمرنا بها في كتابه المجيد yace ya ba zai zamanto mutum wannan salati ba ya zamanto mafi girman abinda za a samu kusancin Allah tare da Allah ne ya umurce mu a cikin littafin shi mai girma bi qauli Allah yake cewa inna Allah wa malaikatahu lalle Allah da manzon shi yusalluna ala nabi suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati a gare shi sannan wa sallimu taslima ku nema mushi tsira ko kuma ku meka wuya mekawa ashe ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi sannan kuma ku meka wuya zuwa gare shi duk abin da za ku yi na bauta ya zamanto shine zai dora ku akai sai ma lace wasiyahu alwaridatu fi salati ala rasuli sallallahu alaihi wasallama mudawwanatun fi kutubi sunna siga ko yanayi wanda yazo game da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace ai wani abu ne wanda yake an rubuta shi a cikin littafai na sunna yace la hajata ila al-ikhtira'i wal ibtida' babu wata bukata zuwa ga kage sannan da kirkira fi siyaghiha game da sigar yadda zaka manzala salati tunda yazo a cikin hadisi dan me zaka yi naka kai kawai tsaya akan na manzala sallallahu alaihi wasallam malici li anna salata alaihi ibadatun wal ibadatu mabniyatun ala tawaqqufi saboda salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bauta ne shi kuma duk aikin bauta an gina shi ne akan at-tawaqquf tirsi za a tsaya illa ma dalla dalilu shari'iyyu alaihi sai abinda dalilin shari'a ta nuna akan wannan wannan asali ne mai girma duk wani aikin ibada mabniyatun ala tawaqqufi aikin kaza bauta Allah ne ce ina lili aikin kaza bauta Allah ne ina lili ba aikin kaza addini bane ba a ce ina lili ka ce to a ina manzon Allah ya hana wannan jahilci ne karara to ai abin da ka kirkiro ba bai ba san shi ba wani abu ne wanda kai ka zo da shi yau duk aikin ibada ana yin shi ne ana gina shi akan dalili dalili ya zo akan ku aiki kaza sai ku dalili bai zo ba sai ku kirkiri aiki aka ce ya ce to a ina manzo Allah ana to wannan ba mutum ba gaskiya bai ke nema shi ne imamu shafi yake cewa idan ka fahimci mutum jahili ne to kan maka tattauna da shi wahaltar da kai zai duk wani ka'ida na ilimi bai sani ba kawai shi yadda yake ta yana ɗunka hawa ji yake abin ba haka nan ne alhali ba haka nan ba ne ba da haka al'asulu fil ibadati at tawakkufu malacin min siyaqi salati ala rasul sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin siga da kala na salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce wa minas siyari alwarida lissalati alaihi ya ce marawahu muslim ya ce iya daga cikin siga da kala na salati da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya ce hadisin da imam muslim ya zo da shi hadisi ne ingantacce ya ce an ibn numairin an ruh ibn ubada wa ubaidillah ibn nafi as-sa'ir annahum qalu ya rasulullah an samu hadisi daga ibn numair da ruh ibn ubada sannan da abdullahi ibn nafi' suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alayka ya zamu maka salati wannan laraba ne fa sun san larabcin Allah ce ku yi salati kaga da kawai su yi sabi zarce kawai daga nan ma su yi abinda sun suka gani kawai amma suka sai suka tawaga suka suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يتوى قولوا كتي Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan Allah kai salati ga azwajihi iyalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da zurriyar shi baki daya kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim kamar da kai salati ga iyalin gidan Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah kai albarka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matan shi da zurriyar shi kama barakta ala ali ibrahim kamar da aka yi wa iyalin ibrahim innaka hamidun majid lalle Allah kai ne abun godiya abun girmamawa to wannan iya ɗaya daga cikin kala na salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda sun kai kala kusan guda bakwai wanda albani ya kasa a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga abin da yake ingantacce kaga ingantacce ba ma ɗaya ba ga kala ɗaya ga kala biyu ga kala uku ga kala hudu wanda kuma a cikinsu za ka yi guda in kai shi ya wakilci salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama maliki cewa rawahu muslim wa kama fi wa kama rawahu al-bukhari an abi sa'id al-khudri qala qulna ya rasulullahi hadha as-salamu alayka arafnahu abu sa'id yake cewa ma'aikin Allah game da abin da ya shahi sallama mun sani assalamu alaika ya rasulallah haka muke faɗi ya ce to amma fa kaifa assalatu alaika salati kuma a gare ka ya zai kasance ƙala mazala ke cewa ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammadin allah ka yi salati ka yi tsira da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama abdika wa rasulika bawanka manzonka كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم ita kuma wannan karshen ta kenan kaga za mu ji nawa biyu ga can wacce ibrahimiya wanda an saba ta yau da gobe da ake yi ita ma tana ci kuma ingantacciya ce sannan banda su ma kuma akwai wasu wanda kuma dukkan su ingantattu ne maliki ta rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata a darasi na goma sai mu tashi shubhatun lil maqburina wa radduha akwai shubuhohi na masu bautan kabarurruka mali ya ce za a ka shubuhar kuma a wanke ta fes ka gane cewa shubuha ce ba wani magana bane na addini Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah